بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kada tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 24 a 22 ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 28 ga watan bakwai shekara ta 2024 miladiya Allah maɗaukakin sarki cikin rahamansa ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi domin ci gaba da gabatar da darasi kamar yadda muka saba a mun saba karatu ko kuma muna karatu a cikin littafin tariqus salihin ila rabbil alamin wallafar a shekhu hidu bin abdulsalami bali allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a maimakon ci gaba da darasin wannan littafi saboda tsaikon da muka samu na a darussan da muka yi a baya a cikin littafin da kuma rekodin ɗinsa da muka yi wanda allah cikin kaddarawarsa ya kaddari cewa rekodin ɗin ya ɓace ta hanyar ɗauke memory card ɗinsa da aka yi saboda haka maimakon mu ci gaba da darasin littafin kuma darussan baya babu su ko kuma mu ce za mu sake dawowa daga farko sai sanya mana kasala saboda haka muka ce za mu ɗauki wani littafi na daban mu ci gaba da karanta shi da fatar allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikinsa allah ta'ala ya samu dace wannan ya sa daga cewa za mu ɗauki littafin kashfu shubuhati na sheikh muhammad ibn abdulwahab allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama wanda sheikh muhammad bin abdulwahab a wajenmu ba bako ba ne in ba manta ba a baya mun karanta littafin shi na kitabun tauhid wanda a wancan lokacin mun ji wane ne shi da kuma tarihin rayuwarsa baki ɗaya wanda ba buƙatar sai mun sake maimaita shi a yanzu littafin kashfu shubuhati littafi ne wanda malam ya rubuta shi saboda wato kore ma mutane dukkanin wani abu wanda yake da alaka da wata shubha wanda take shigo ma mutane dangane da abin da yake da alaka da aƙidarsu da kuma wato abin da suke ƙudurcewa game da ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka wannan littafi na kashfu shubuhat shi yasa malam ya mishi wannan takin mai suna kashfu shubuhat wato yayi duk wata shubha duk wata yana da mutum yake da ita da wata shubha da yake da ita da wani abun da ya rikice masa wanda zai iya rikitar da mutane baki ɗaya akan abin da yake da alaka da addini akan abin da yake da alaka da aƙida akan abin da yake da alaka da ibada akan abin da yake da alaka da tauhidin mutum to malam yayi kokari wajen kawar da wannan shubuhan kuma insha Allah tabaraka wataala zamu ji shi kuma zamu ga irin yadda malam yayi kokarin wannan bayani insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana albarka Allah ta'ala ya mana jagora cikin abin da zamu karanta Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillahir rahmanir rahim malam yace i'lam rahimakallah malam yace ka sani rahimakallah Allah ya yi maka rahama wannan yana daga cikin tsarin da mafiya yawan malamai suke bi wajen karantarwa shine fara yin addu'a ma wanda za a karantar musamman a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mafiya yawan littafansa yana tasirantuwa da fara littafansa da irin wannan kiran i'lam rahimakallah ka sani Allah ya maka rahama wato kamar tambihi ne yake yi yana jawo hankalinka yana ce ka zo ka saurara shine sai ya fara yi maka addu'a Allah ya yi maka rahama malam yace ka sani ya kai bawan Allah ya kai musulmi ina roƙon Allah ya yi maka rahama ka sani cewa annat tauhida ka sani cewa tauhidi abinda ake kira da tauhidi huwa ifradullahi subhanahu bil ibada shine kadaita Allah madaukakin sarki da bauta in aka ce tauhidi to abinda ake nufi da shi shine kadaita Allah da bauta shi kadai wa huwa dinur rusul alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi kuma tauhidi shine addinin manzanni da Allah ya aiko su da shi zuwa ga bayinsa Allah ya aiko manzanni zuwa ga bayinsa to abinda Allah ya aiko su da shi shine tauhidi fa awwaluhum nuhun alaihi salam na farkon su shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam arsalahu Allahu ila qaumihi Allah ya aiko shi zuwa ga mutanansa lamma ghalau fi salihin a lokacin da suka wuce iyaka game da salihan bayi wud wa suwa wa yaghuth wa ya'uq wa nasr wanda wannan duka sunaye ne na a na salihan bayi waɗanda suka rayu a zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda ƙarshe mutanensa suka wuce iyaka game da su har suka koma suna bauta musu da haka Allah ya aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya zo ya yi musu wa'azi ya tabbatar da tauhidi ya tabbatar da cewa mutanensa su daina bautan wani abun bauta in ba Allah ba maɗaukakin sarki wa akhirur rusuli muhammadu sallallahu alaihi wasallama ƙarshen manzanni da Allah ya aiko kuma shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa huwa allazi kassara suwar ha'ula'i salihin annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya wato ya kakkarya ya ruguza hotunan waɗannan salihan bayi din imamul bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin littafinsa cewa waɗannan mutane da Allah ya ce wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra waɗannan gumakan da mutanen annabi nuhu suke bauta musu sai da wato su waɗannan gumakan da surorinsu da mutum-mutuminsu sai da ya yi tasiri har sai da ya iso zuwa cikin larabawa daga sai da ya zama kowace ƙabila daga cikin ƙabilun larabawa sun a rarraba wannan ƙabilan ta ɗauki wad wannan ƙabilan ta ɗauki suwa wannan ta ɗauki yagusa wannan ta ɗauki nasara wannan ta ɗauki wane daga sai ya zama kowace ƙabila cikin ƙabilun larabawa sun ɗauki gunki guda ɗaya daga cikin waɗancan gumakan saboda su ne gumakan farko da aka fara bauta musu saboda haka kowace ƙabila cikin larabawa su ma sai suka ɗauki gunki daga cikin waɗannan gumakan sai suka koma suna bauta musu da haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya aiko shi shine wanda ya karasa ruguza waɗannan gumakan da mutanen annabi Nuhu suka fara bauta musu arsalahu Allahu ila unasin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wasu mutane yata'abbaduna suna bauta suna yi ma Allah bauta wa yahujjuna suna aikin haji wa yatasaddaquna suna yin sadaka wa yadhkuruna Allah kaseeran kuma suna ambaton Allah da yawa walakinnahum sai dai me yasa annabi ya musu da'awa me laifin su suna bautan Allah suna aikin hajji suna sadaka suna zikiri to me laifinsu walakinnahum yaj'aluna al-makhluq ba'd al-makhluqati wasa'iba bainahum wa bain Allah sai dai suna sanya wasu ababen halitta su zama a tsakiya tsakaninsu da Allah to kafin mu shiga zuwa ga wannan malam ya gaya mana cewa tauhidi shine kadaita Allah da bauta wanda kadaita Allah da bauta ‘ya'yan uwa shi ne babban abin da ya sa Allah ya halicci bayi gaba ɗaya duk wani bawa da Allah ya halicce shi wannan bawan mala'ika ne wannan bawan aljani ne wannan bawan mutum ne wannan bawan wata dabba ce wannan bawan wani tsuntsu ne duka in kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda da waɗanda suke sama da ƙasa gaba ɗaya duk wata halitta da take sama da ƙasa to tana matsayin baiwa ce ma Allah wannan halittan bawan Allah ne saboda haka dalilin da yasa Allah ya halicci halittunsa gaba ɗaya Allah ya halicce su ne don su kaɗaita shi da bauta shi kaɗai babu wani wanda Allah ya halicce shi da wata manufa ta ya ba ma Allah wani abu ko Allah ya samu wani amfani daga wajensa dalilin da yasa Allah ya halicci kowa da komai shine don aka daita shi da bauta Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah ta'ala ya ce ban halicci aljanda mutum ba sai don su bauta mu su kadaita ni da bauta bana bukatan wani arziki daga wajen su kuma ban bukatan su ciyar da ni Allah shine mai azurtawa shine ma'abocin karfi tabbataccen karfi saboda haka dalilin da ya sa Allah ya halicce mu gaba ɗaya shi ne mu kaɗaita shi da bauta duk wani abin da za mu zo duniya mu yi to za mu yi shi ne a matsayin ribar kafa amma asalin dalilin halittarmu shi ne kaɗaita Allah da bauta duk wasu ababen da aka shar'anta mana na ibada salloli azumi sadakoki zakka aikin hajji biyayyen iyaye kyautata mu'amala da sauransu gaba ɗaya suna biyo bayan tauhidi ne tauhidi shine abu na farko tauhidi shine abu na farko saboda haka shi tauhidi shine foundation da ake gina duka waɗannan sauran nau'ukan ibadan a kansa saboda haka idan tushen bai yi kyau ba to ko da an gina ginin rushewa zai ruguzowa zai daga matsayinka a wajen Allah na farko da zaka samu shine zamanka musulmi mai ta Allah da bauta duk yawan ibadan da kai ma Allah duk girman ibadan duk tarin ibadan da kai ma Allah duk yawansu matukar babu tauhidi a cikin lamarinka to Allah baya lissafa ka a cikin bayinsa waɗanda suka yi abin da Allah yake so duk abin da mutum ya je da shi gaban Allah matukar ya je ma Allah da shirka to Allah ba zai masa kallon rahama ba wanda a nan in ban manta ba mun karanta da ku a cikin kitabun tauhid malam da ya kawo falalan tauhidi ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ce ya kai dan adam inda zaka zo min da cikin duniya na zunubi kai ta zunubi kai ta yi kai ta yi kai ta yi har sai ka cika duniya tam da zunubi sama da ƙasa zunubanka ne amma a cikin waɗannan zunuban a duba a ga babu shirka Allah ya ce ni ma zan cika maka duniya tam da gafara kaga me saura kenan babu komai ka yi zunubi cikin duniya amma gafara cikin duniya sauran me sauran shiga aljanna amma da sharaɗi ya zama a cikin waɗannan zunuban babu shirka a ciki babu shirka a ciki taka duk wani abin da aka ce tauhidi ne ibada ne duk abin da aka ce ibada ne to ka sani cewa haƙƙi ne na Allah khalisan haƙƙin haƙƙi ne na Allah shi kadai to shi yasa jama'a mutane yanzu suna buƙatar kullun a dinga yin wa'azi akan tauhidi akan tauhidi saboda galibi yanzu mutane idan ka ce za mu yi karatu akan tauhidi sai a ce za ka raba kan mutane za ka raba kan musulmai galibi abin da ke zuwa kwalan mutane kenan in dai kace a zo ayi tauhidi sai a ce wai zaka raba kan musulmai dalili ko shine in dai kace a zo ayi tauhidi to cewa kake yi duk wani wanda ya rike wani wanda ba Allah ba ya sake shi ya zo ya rike Allah saboda haka wani ya rike shehunnansa wani ya rike waliyansa wani ya rike wani malaminsa wani ya dogara da layansa da gurinsa wani ya dogara da kaza da kaza dinsa sai ka ce duk a bar shi a zo a rike Allah shi kadai to shi yasa sai a ce zaka raba kan musulmai wannan kuma ita ce amsan da kafiran maka suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yana kiran su zuwa ga tauhidi sai suka ce aja'alal alihata ilahan wahida yanzu wai so kake a bar duka waɗannan allolin duka waɗannan ababen bautan kowa ya bar abun bautansa a dawo a rike abun bauta guda ɗaya suka ce kai inna haza la shay'un ujab wannan abun mamaki ne har a samu wani ya dinga faɗin irin wannan maganar wannan abun akwai ban mamaki akwai ban mamaki to kaga wannan shine abin da abin da yayi na so ya biyo ya biyo baya to abin da ko ake cewa shine duk wanda yake da i'tiqadi kan cewa akwai wani Allah banda Allah da ya halicci sama da ƙasa to mushriki ne shi kafiri ne ba musulmi bane shi koda kuwa ya ce shi musulmi ne ko da ko ya faɗi ya faɗi la ilaha illallah so biliyan muddin yana da itikadin cewa akwai wani Allah na biyu bayan ubangijin sammai da kasai to ya fita daga musulunci ko da a Madina yake kwana ko da a bakin masallacin Annabi yake kwana ya fita daga musulunci menene yasa Allah madaukakin sarki ya kafulta kiristoci cewa suka yi Allah uku ne Allah ya ce laƙar kafarar lazina ƙalu inna Allah salisu salata waɗanda suka ce Allah shi ne na ukun alloli guda uku sun kafulta cewa suka yi annabi isa Allah ne na na maryama Allah ce wasu suka ce mala'ika jibrilu sannan suka ce Allah da aka allolin guda uku ne shi ne suke cewa god the father god the mother god the son god the father god the holy spirit shi ne wai da annabi isa da Allah kaga uba da ɗa kenan sai kuma holy spirit wato ruhu mai tsarki kenan amma Allah ya ce sun kafirta to kaga sai wani kuma ya dawo a wannan zamanin sai ce kaza da kaza Allah ne kaza da kaza Allah ne ko ya itikadin ma cewa shi yana da aƙidar cewa komai ma Allah ne kowa Allah ne waɗancan da suka ce annabi isa da mamansa da mala'ika jibrilu Allah ne Allah ya ce sun kafirta wannan shi kuma da ya zo ya ce komai Allah ne da kare da kuliya da jaki da kadangare da wane duk komai Allah ne wannan shi kuma sai jama'a su ce in ka ce masa kafiri ne jama'a su ce wai kana so ka raba kan musulmai kana son ka raba kan musulmai to abin da yake so jama'a su fahimta shine idan aka ce mu musulmai kawai mun shiru duk wanda ya ce shi musulmi ne ko da kuwa ya ɗebo duk abin da ya ɗebo to mun shiru mu yadda a cewa shi musulmi ne wannan ba haɗin kai ba ne wannan sunan shahaɗin baki wannan sunan shahaɗin baki bi ma'ana duk wanda ya kuskure a cikinmu in namu ne ya ce shi namu ne sai ce komai Allah ne shi musulmi ne wanda ba namu ba ya ce Allah uku ne shi kuma kafiri ne wannan ya ba da hankali wannan lissafi yana jin bai kama hankali ba in har muna ganin wanda ya ce Allah uku ne kafiri ne kuma muna ganin wanda ya ce komai Allah ne musulmi ne to ya nuna da'awar babu gaskiya a cikinta kenan ya nuna da'awar babu gaskiya a cikinta kenan amma aƙidar musulmi shine duk wanda ya ce akwai wani Allah bayan mahaliccinsa mai da kasai kafiri ne shi duk wanda ya itikadin haka kafiri ne shi wanda ya shakkin kafircinsa shi ma kafiri ne in ka yi kokwanton kafircinsa kai ma ka fita domin katsa'an babu shakka ba kokonto Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne wannan ba a saɓani a kan shi duk wanda ya saɓani a kan shi kafiri ne Allah ɗaya ne tal qul huwallahu ahad wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn inma huwa ilahun wahid wato anan Allah ya yi amfani da wani usulubi mai bankaye wanda zai ja hankalinka akan tauhidi mun sani ƙur'ani ai duka maganar Allah ce amma da ya zo sai ya ce wa ƙalallahu Allah ya ce mun sani duk sauran ayoyin alƙur'anin ma Allah ne ya ce kaga da ya zo sallah bai ce wa ƙalallahu aqimu salata ba bai ce wa ƙalallahu atu zakata ba amma da ya zo nan tawili sai ya ce wa ƙalallahu Allah ya ce Allah ne yake ce maka Allah ya ce dan ka saurara da kyau me Allah ya ce la tattakhidhu ilahayn ithnayn kar ku dauki allu kar ku rike alloli guda biyu kar Allahn ka wuce daya inna ma huwa ilahun wahid ka sani cewa Allah abun bauta guda ɗaya ne tal babu wani abun bauta in ba Allah ba ba wani abin bauta in ba Allah ba Allah shine kadai abun bauta shine kadai abun bauta shine ya halice mu shi kadai daga shi kadai cancanta a bauta masa daga wannan shine tauhidi tauhidi kuma malamai suka ce tauhidi ya kasu kashi uku kashi na farko shi yake kira da tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya malamai suka ce shine tauhidullahi bi af'alihi shine ta Allah da ayyukan da Allah yake yi ka gamsu ba wanda ya halicce ka in ba Allah ba ka gamsu ba mai azurta ka ba mai talautawa ba mai rayarwa ba mai kashewa ba mai saukar da ruwa ba mai jujjuya al'amuran bayinsa in ba Allah ba shi ne tauhidin rububiyya duk wannan karka kai ma kowa in ba Allah ba karka ji a ranka cewa akwai wanda ya isa ya baka in ba Allah ba karka ji ranka cewa akwai wani mahalicci da ya halicci wani abu in ba Allah ba wannan shi ne tauhidin rububiyya na biyu shi ne tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine tunda ka gamsu ba mai halitta ba mai azultawa ba mai talautawa ba mai rayarwa ba mai kashewa in ba Allah ba to kai kuma abin da zaka yi na ibada to kar ka yi ma kowa in ba Allah nan ba sallah ma Allah kadai sujjada ma Allah kadai addu'a ka roki Allah shi kadai fatanka da tsoronka ya tattara ga Allah kwadayinka ya tattara ga Allah neman arzikinka gaba daya tattara ka mika shi zuwa ga Allah tunda ka gamsu ba wanda yi waɗancan in ba Allah ba to su ma wannan karka yi ma kowa in ba Allah ba wannan shine tauhidul uluhiyya na uku shine tauhidul asma'i was sifat tauhidul asma'i was sifat shine na farko duk wani suna ko sifa da Allah ya sa ma kansa to kai imani da shi ba tare da kayi ilhadi ba ba tare da ka kore ba ba tare da kuma ka kamanta Allah da bayinsa ba in dai Allah ya sa ma kansa wannan sunan ko sifar ko kuma ya zo a cikin alkur'ani ko ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kai imani da shi annabi ya gaya mana cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye guda 99 ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su ya yi imani da su ya kiyaye su ya fahimce su ya ɗaura su a yanda Allah ya ɗaura su ya shiga aljanna sannan karka samu Allah suna ko sifa ba a samu Allah suna ko sifa wanda ya samu kansa kuma ba a korewa karka ce ayi sifa kaza ba ta dace da Allah ba saboda ita ma sifa ce ta mutum saboda ka ba ta dace da Allah ba a'a duk wata sifa da kaga Allah ya samu kansa sai kaga dan adam ma na da irin wannan sifar to kamanceceniyan yayi kamanceceniya kamanceceniya ne a suna amma ba iri ɗaya bane Allah na gani dan adam na gani to sunan ne gani-gani suka yi kama amma siffar ganin ba iri ɗaya ba ne sam-sam-sam ba iri ɗaya ba ne jin ne ya zama sunan sun yi ɗaya kana ji allah yana ji amma siffar jin ba iri ɗaya ba ne ba iri ɗaya ba ne mu yanzu da ganinmu da jinmu ai suna da limit ɗin da suke ƙaruwa ko su ragu yanzu a awa uku baya ana cikin duhu in baka kunna haske ba ba za ka ga komai ba kenan zuwan duhu ya kashe maka ganinka ko ya rage ganin ko ya kashe shi ma gaba daya haske yana karuwa ganin naka yana karuwa jinka yanzu yanda ake asubahin nan ko ina yayi shiru ba mamaki inda za a yi magana allura inda za ta faɗi ƙasa ƙaranta zai sa ka ji saboda ko ina yayi shiru amma zuwa an jima in ka fita bakin titin nan a cike hayaniya wani in yana magana sai ya ɗaga murya kafin ka ji kenan kai akwai situation ɗin da ke sa ganin ka ya karu ya ragu akwai situation ɗin da ke sa jin ka ya karu ya ragu amma shi Allah bai da wannan sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar ganin Allah ɗaya ne jin Allah ɗaya ne duhu bai rage ganin Allah karuwan haske bayi kara ganin Allah ƙasa-ƙasa da murya bayi sa jin Allah ya yi ƙasa kamar yadda ɗaga murya baya sa jin Allah ya karu duka limit ɗaya ne yanzu da na sa speaker nan ina magana duka kuna jina yan waje suna jina ma daga gidaje duka ana jina saboda akwai speaker inda za mu kashe speaker nan sai dai mu ji a jini iya cikin masallaci inda zan yi kuskus kuskus sai dai wanda yake gefe na kaɗai ya ji kenan mu jinmu yana raguwa gwargwadon daga muryar mai magana gwargwadon yadda jinmu yake karuwa gwargwadon yadda ya kasa da muryarsa gwargwadon yadda jinmu yake raguwa to shi Allah bai da wannan Allah bai da wannan haka ganin mu in abu yayi nesa da kai sai ga yana ƙara kadan yana ƙara karami yana ƙara karami har ka daina ganin shi amma Allah fa babu shine al-basirul ladhi yubsiru dabiba namlatin sauda fi lailatin zalma wahiya mashiya Allah yana ganin bakin tururuwa akan bakin dutse a cikin bakin duhun dare Allah yana kaga duk wani matakan tabuya ya tabbata amma Allah yana ganinta subhanahu wataala kuma ganinta irin yadda yake ganin ka kai cikakken mutum a cikin haske irin yadda yake ganin wannan tururuwan kenan la ilaha illallah to kaga kenan ashe in aka ce Allah na da sifa kaza dan adam na da sifa kaza to suna ne suka yi iri daya amma siffan ba iri daya bane ba iri daya bane ba iri daya bane kamar yadda ai kai ma ka gamsu kana da ido akuya tana da ido amma ai ka yadda cewa da idon ka da na akuya ba iri daya bane amma duk sunan su ido ai kana da kafa akuya tana da kafa amma ka gamsu cewa da kafarka da kafar doki ba iri daya bane amma duk sunansu kafa haka ne ko ba ka ba duk sunansu kafa to haka dole kuma za ka gamsu in dai ka gamsu cewa kafar ka kafa ce kafar doki kafa ce amma ba iri ɗaya ba ne to dole kuma ka gamsu kana ji Allah yana ji amma jin ku ba iri ɗaya ba ne kana gani Allah yana gani amma ganin ku ba iri ɗaya ba ne to wannan shine tauhidi to malam kuma ya nuna mana cewa dukkanin manzannin Allah da Allah ya aiko su tun daga kan annabi Nuhu manzan farko har zuwa kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzan ƙarshe duka abinda Allah ya aiko su da shi shine tauhidi tauhidi ana iya samun sabani a shari'an annabawa a bisa babi na halal da haram a ce wannan halal ne wannan haram ne wannan annabin a halarta masa wannan annabin a haramta masa amma a wajen tauhidi dukansu sakon iri ɗaya ne bauta ma Allah shi kadai Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah ya ce haƙiƙa mun aika ma kowace al'umma da manzo kowace al'umma mun aika mata da manzo an i'budu Allah abinda manzon yake faɗi in yazo shine ya ce ma jama'a ku bauta ma Allah wajtanibu at-taghut ku nisanci bautan ɗagutu ɗagutu shi ne kullum ma yi ibadu min dunilla wa huwa rabin bil ibada duk wani abin da aka bauta masa koma bayan Allah kuma shi a ransa ya ji ya cancanci wannan bautan to ya zama ɗagutu mai bautansa ya zama mai bautan ɗagutu amma in bai gamsu da bautan ba to mai bautansa ya zama mai bautan ɗagutu amma shi ba ɗagutu ba ne bisa ga wannan annabi isa alaihi salam ba ɗagutu ba ne shi tare da cewa ana bauta mishi amma da allah da kai shi ranar alkiyama zai kira shi ya tambaye shi ya ce da shi ya isa na maryama a an ta kulta linnasi ta hiduni wa ummiya ilahaini min dunillah allah zai tambaye shi ya ce kai ne kace wa mutanenka ku su bauta maka da mahaifiyarka zai ce subhanaka ma yakunu li ana kula ma laysa li bihaq har zai ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu allaha rabbi rabbakum iya abin da nace musu kenan abin da dai kace in gaya musu ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijin ku saboda kaga shi annabi Isa ba dagutu bane tare da cewa ana bauta masa ibn al-qayyim yace dagutu shine ma kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min mahbubin aw matbu'in aw ma'budin duk abinda bawa ya wuce da shi matsayinsa ya zama yana son shi sama da yadda ya dace yana bin sa sama da yadda ya dace yana bauta masa sama da yadda ya dace yana bauta masa kuma bayan Allah dama kaga ba wanda ya dace da bauta in ba Allah ba daga duk wani wanda aka wuce da shi matsayinsa aka bashi so son da ya wuce matsayinsa aka yi masa biyayya biyayyar da ta wuce matsayinsa har ya zama ana watsar da soyayyar Allah da biyayya ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abishi to wannan ya zama dagutu wannan ya zama dagutu to Allah ya aiko manzanni yace ku je ku gaya wa mutanen ku su bauta ma Allah su nisanci bautan dagutu ani ibudullah wajtanibu dagut ku bauta ma Allah ku nisanci bautan dagutu saboda haka wannan shine abinda Allah ya aiko manzanni da shi a wata ayar Allah yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba wani wanda muka taba aikawa cikin manzannin da suka gabace ka illa nuhi ilayhi face mun masa wahayi duk wani manzan da muka aiko to muna masa wahayi annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni Allah fa'budun daga ku bauta mu ku bauta mu kowane manzo Allah sai ya gaya masa kaga manzon farko shine annabi nuhu Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim Allah ya ce hakika mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa cewa in ka je ka gaya wa mutanenka ka ja kunnensu ka gargaɗe su cewa gabanin azaba mai raɗi ta zo musu yana zuwa sai ce ƙala ya ƙaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yana zuwa sai ce ya ku mutane na hakika ni a gare ku mai gargadi ne mai bayyana gargadinsa a fili abinda na zo muku da shi sako daga Allah an i'budullah ku bauta ma Allah shi kadai wattaquhu ku ji tsoron Allah ni kuma manzon ku wa abiun ku yi min biyayya saboda haka ashe shi kaga manzo ba bauta masa ake yi ba biyayya ake masa a koyi bautan Allah a wajensa shi annabin Allah ya aiko zuwa ga al'ummansa Allah bai taba aiko wani annabi don a bauta masa ba sai dai Allah yana aiko annabi ne yana aiko manzo ne don ya koya wa mutane yaya ake bautan Allah koyi da shi ake yi a bauta ma Allah ba shi ake bauta mawa ba to haka nan shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin karshe manzon karshe sallallahu alaihi wa sallama duk da matsayinsa duk da darajarsa duk da falalansa sama da ƙasa farkon duniya har ƙarshe Allah bai wata halitta mai daraja irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama babu wata halitta da Allah ya yi ta wacce take da daraja da falala da matsayi a wajen Allah wanda matsayin wannan halittar ya yi kusa da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan halittar babu in ana maganan matsayi da daraja da isa da cewa ni ne ne to annabi shine a gaba alaihi salatu wasalam amma duk da haka duk da wannan matsayinsa matsayinsa yana matsayin manzo ne bawan Allah bai cancanci bauta ba bai cancanci bauta ba Allah da kansa yace da shi kul innama ana munzir wama min ilahin illa Allahu al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al-azizul ghaffar Allah yace kace da su innama ana munzir ni da Allah ya aiko ni zuwa gare ku ku sani cewa ni mai wa'azi ne iya aiki na Allah ya turo ni in muku wa'azi amma ina da haƙƙin bauta la wama min ilahin illallahu alwahidul qahhar ba wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah guda daya makadaici marinjayi shi kadai ne cancanci abauta masa duk wani wanda ba Allah ba bai cancanci abauta masa ba ni ma manzo ne mai wa'azi shi sa annabi da kansa in ya ga wani yana so ya wucar da shi matsayinsa ya kai shi matsayin Allah sai ya taka masa burki wani ya zo ya ce ya rasulallah ma sha Allahu wa shi'ita ya ce ai wannan abin ya faru ne haka kaso haka Allah ya so annabi ya ce kai a ja'alta ni lillahi niddan kana so ka sanya ni in zama kishiyan Allah ne ka ce abinda Allah ya so ni ma na so kul ma sha Allahu wahda in ka tashi magana ka ce abinda Allah ya so shi kadai karke duka ce abinda Allah ya so ni ma na so ce abinda Allah ya so manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama shi da kansa in yaga za a hada shi da Allah ko za a sanya shi ya zama kishiya ma Allah sai marmaza ya ce a'a bai da dauki siffar Allah a bashi ba sam bai da ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama shugaban masu tauhidi kenan saboda haka siffan bauta kadai ta Allah da bauta shi kadai wajibi ne akan akan dukkanin kowa saboda haka malam yace Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin karshe ya zo ya samu wasu mutane suna bauta ma Allah suna hajji suna sadaka suna zikiri sai dai walakinnahum yaj'aluna ba'd al-makhluqati wasa'iba bainahum wa bain Allah sai dai suna sanya wasu cikin halittun Allah su zama tsakatsaki tsakaninsu da Allah yaqulu suna cewa nuridu taqarrub min nuridu minhum at-taqarruba ila Allah suna cewa ai abin da yasa muke riken waɗannan ababen bautan muna bauta musu bautar ba ta su bace a'a so muke yi su su matsar da mu kusa da Allah muna son ne su kai mu kusa da Allah wa nuridu shafa'atahum ha indahu abinda muke so shine muna so su su zama masu ceton mu a gaba ga Allah suna so su cece mu gaba ga Allah mithlul mala'ika kamar mala'iku wa isa ibn maryama da annabi isa dan maryama wa unasun ghairuhum min as-salihin da wasu mutane waɗanda ba su ba cikin salihan bayi suna cewa ai abin da yasa muke bauta ma waɗannan salihan bayin muke bauta wa mala'iku muke bauta ma annabi isa dan maryama da sauran salihan bayi abinda muke so shine muna so ne su matsar da mu kusa da Allah muna so mu samu kusanci ne zuwa ga Allah har Allah ya ce wallazi na takhazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa waɗanda suka riki wasu ababen bauta koma bayan Allah zaka ji suna cewa ai ba komai yasa koyar muna bauta musu ba sai dan muna so su matsar da mu kusa da Allah tsari kuma shine abinda da yawan jama'a ya kamata mu fahimta shine shi Allah mulkinsa da isansa ba irin mulkin duniya bane shi mai mulkin duniya tun daga isansa kan mulkin akwai gudunmawar mutane a ciki saboda haka inda tun daga isansa gun mulkin akwai gudunmawar mutane a ciki wasu ne suka haɗu suka tura shi suka ɗaura shi ya jagorance su ya shugabance su to ashe dole wajen gudanar da mulkin yana buƙatar gudunmawar mutane shi yasa gwamna ko shugaban ƙasa ko wani ciyaman ko wane ne yake bukatan protocol yana bukatar wannan saboda haka saboda saboda bayi da capacity da zai iya biyan bukatun duka waɗanda yake shugabanta bayi da wannan capacity yanzu inda za a buɗe bakin government house a ce kowa ya zo ya faɗi bukatansa a biya masa kowa ya zo ya faɗa a biya masa gwamnatin jihar bauchi ba za ta iya ba haka sauran gwamnatoci duba za su iya ba saboda me ba su da wannan capacity bulkinsu bai kai ba bulkinsu bai kai ba isa suke bukatan protocol kafin ka ganshi je ka sha wahala in an kawo appointment guda 100 yana isa wajen wannan ya zib da hamsin ya mika hamsin gaba wannan ya zib da ashirin ya mika talatin wannan ya zib da kaza sakataren gwamnati ya zib da biyar ya bar sauran biyar a cikin wannan biyar ɗin sun isa gaban gwamna a kira guda biyu a zub da uku saboda haka a cikin mutum ɗari biyu ne za su samu shiga su ɗin ma sai sun wahala sai ya tura takarda ta can ya sake turawa ta can ya sake tura amma allah duka baya buƙatar haka mulkinsa ya fi ƙarfin haka allah in za ka roƙe shi kai ne za ka ce rabbana daga hannu kawai za ka yi ka ce ya ubangijinmu allah yana jinka wa ƙala rabbukum du'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku da haka baka buƙatar sai ka bi ta wajen wani baka buƙatar sai ka bi ta wajen wani duk masu mulkin duniya ne suke buƙatar wannan shi Allah tun daga isansa kan mulki mulkin sa ma bayi da farko balle yayi ƙarshe ba gudumawar kowa a mulkin Allah da haka bayi buƙatar gudumawar kowa wajen gudanar da mulkin sa bayi buƙatar gudumawar kowa Daka Allah bai bukatar ka sanya wani a tsakiya tsakaninka da shi wannan shirka ce. Babu laifi addu'a kana iya sa wani ya maka addu'a wanda kana ganin cewa mutumin kirki ne amma da sharadi zaka sawa ne maka addu'a ne kuma kai ma kai. Abin da yasa zaka sa shi ya maka addu'a saboda kana kyautata masa zaton Allah na karban addu'ansa amma ba wai ji maranka cewa wai darajansa ne da matsayinsa zai sa in ba shi ya maka addu'a ba Allah ba zai karɓa ba ina fatar mun fahimci bambancinsu karka ji maranka cewa dole dole sai ka sa wani wani tsakatsaki intermediate tsakaninka da Allah kafin addu'ar ta isa sai dai ka kyautata zato cewa akwai cikin bayin Allah waɗanda in sun yi addu'a saboda matsayinsu a wajen Allah Allah yana iya amsan addu'ansu amma ba ji maranka cewa wai lallai lallai in ba su ba Allah ba zai karɓi addu'arka ba kar ka ji maranka cewa wai kai baka kai ka yi addu'a Allah ya karɓa ba la da kai da su duka bayi ne a wajen Allah innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum Allah ce waɗanda kuke kira kuma bayin kuma bayan Allah duka bayi ne irin ku ba wannan bayi ne dukan su bayin Allah ne kuma bayin Allah ne su ma bayin Allah ne saboda haka malamin ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mutanen Makka suna da wannan akida ta cewa ai in zaka bauta ma Allah sai ka bi ta hanyar babban mutum kafin ka samu shiga zuwa wajen Allah subhanahu wataala daka yace fa ba'athallahu ilaihim muhammadan sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya aiko musu ya aiko musu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yujaddidu lahum dina abihim ibrahim alaihi salam domin ya sabanta musu addinin babansu annabi ibrahim addinin annabi ibrahim shine addinin tauhidi da ta Allah da bauta shi kadai ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikina inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin annabi ibrahim baba yahude bane baba nasare bane ba mushriki bane shi musulmi ne shi mai kadaita Allah da bauta shi kadai wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqad wal i'tiqada mihdu haqqul haqqillahi haqqul lillahi ta'ala wa yukhbiruhum annabi ya basu labari ya sanar da su anna hadha at-taqarruba cewa wannan neman kusanci da suke yi ta hanyar wasu wal i'tiqad da wannan itikadin da suke yi mahdun haƙƙun lillah gaba ɗayansa haƙƙun alhaƙin Allah ne shi kaɗai haƙƙin Allah ne tsantsa ba a ɗauka a ba ma wani la yaslahu minhu shay'un la limalakun limalakin muqarrabin wala linabiyyin mursal bai dacewa a ɗauki wani ɓangare na wannan haƙƙin a ba ma wani sawa'un mala'ika ne wanda yake makusancin Allah ko kuma manzo da Allah ya aiko fadlan an gairihi ma ballantana kuma wasu waɗanda ba su ba in an ce karka ba wa mala'ika wannan haƙƙin ko manzo to ina kuma ga wani wanda ba su ba wanda ba mala'ika ba manzo ba da sunan cewa shi waliyi ne shi ko shi shehi ne ko yana da wata karama ko wani abu makamancin haka wa illa mala ya ce in ba haka ba fa ha'ula'il mushrikuna muƙirruna ya shahaduna annallahu huwal khaliqur razzaq huwal khaliqur raziq in ba ka bai wayannan mushrikan sun tabbatar cewa Allah shine mahalicci shine mai azurtawa sun gamsu da wannan wahdahu la sharika lahu sun gamsu cewa Allah shi kadai yayi halitta shine mai azurtawa shi kadai wa annahu la yarzuqu illahu sun gamsu cewa ba mai azurtawa in ba Allah ba wala yuhyi wala yumitu illahu ba mai rayawa ba mai kashewa in ba Allah ba wala yudabbiru al-amra illahu ba mai jujjuya al'amura in ba Allah ba wa anna jami'a as-samawati as-sab'a wa man fihin wal ardina wa man fihin kulluhum 'abiduhu wa tahta tasallufihi wa qahrihi sun gamsu cewa dukkanin wato sammai da kasai da abin da da duk wata halittar da ke cikinsu da ƙasai guda bakwai da duk wata halittar da ke cikinsu da sammai bakwai sun gamsu cewa dukkansu bayin Allah ne kuma suna ƙarƙashin kulawar Allah ne da kuma ikon Allah duka sun gamsu da wannan amma duk da haka a ba su wannan bai hana su su zama wato su zama mushrikai ba bai hana su a kira su mushrikai ba saboda sun bauta ma wani Allah saboda haka ko da mutum ya gamsu da wannan matukar yana bauta ma wani Allah to malam yana nuna mana cewa yana cikin mushrikai kuma gamsansa gamsuwansa da haka matukar bai gamsu da cewa Allah shine kadai abin bauta ba hakan baya fitar da shi daga cikin mushrikai haka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu sati mai zuwa ya mu tashi inda malam zai kawo mana dalilansa akan wannan maganan da ya faɗi abinda muka faɗa daidai Allah ya tada mu cikin lada mu inda muka yi kusakure Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya tsare mu daga shirka ya azulta mu da tsayuwa akan tauhidi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته